الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة والسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المعضل ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله mun gode Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a wannan jalsa tamu ta asubahi mai albarka ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muka saba yi a wannan wuri yau za mu muna cikin annahjul hamid na maulanmu sheikh sharif ibrahim sale al-husaini radiyallahu ta'ala anhu wadda kuma yau din takwas ne da watan goma alif dubu biyu da goma sha shida ba manta ba a zama da muka yi na ƙarshe a wannan jalsa mun karkare babi wato laduba da suka waje ba tsakanin mukaddami da muridi in ba na manta ba shine babin da muke cewa muka gama to yau kuma za mu shiga babi na adabul ikhwani ba'dhum ma'a ba'd ladabin yan uwa mana ahalai junansu da juna tare da juna yadda ladabi da ubangiji ko kuma mu ce shari'a ga baki daya ta aza tsakanin muridi tare da muridi dan uwansa kuma wannan shi zai zama babi na ƙarshe a wannan majal ɗin don daga mun gama shi shine kuma babi mai tsawo sosai kuma mai fa'ida gaske sosai da sosai daga shi dai in mun gama shi magana ta ƙare maganan abin da ya shafi ɗariƙa zalla za mu shiga in mun gama wannan babi an yi magana akan 'yan ɗariƙa muridi bai muƙaddami muridi wajibai tsakaninsu haƙƙin kowa da kowa a cikinsu yaya ake son muridi zama yaya ake son ake me ake nema da muƙaddami wane ne muƙaddamin gaskiya da gaskiya wane ne mai neman duniya wa ya kamata ka haɗa kai da shi wa ya kamata ka raba gari da shi duk dai shine abubuwan da muke karantawa tun da muka fara wannan littafi a gyara maka tsari ka san wani irin mutum ne ma tukun zaka bi to cikin ikon Allah da ma'unarsa yau za mu shiga babin ƙarshe a wannan babin na matsalan abin da ya shafi masu yin wirdin da wanda suke ba su wirdin ko suke kulawa da su akan wirdin daga nan sai mu shiga meye wirdin me matsalolin wirdin me sharuɗan wirdin me wajibai me sharuɗan na kamala sharuɗa ɗin na siha shuruɗu wujubin shuruɗu sihatin shuruɗu kamalin ya ake yin wirdin mene wirdin mene in ya faru ya ɓata wirdin me zai duk dai irin waɗannan da ya ake gyarawa in ya nemi lalacewa in ana yin sa mene in an yi shi gaba ɗaya ma wirdin ya lalace mene in an yi shi kuma bai lalace ba za a iya gyarawa da sauransu dai har zuwa ƙarshe da kabli da badin wazifa din da lazumi duk dai abin da ya kama ba abin da ya yi biɗi biɗi da abu insha Allah za mu zo mu shiga bayan wannan saboda haka watakila kaga daga wannan littafin in mun ga da hali ila don wannan littafi ya haɗa abubuwa biyu ne da sufanci da ɗariƙa ɗin daga da tasawufu da fiku ɗariƙa diga to amma watakila don mu yi abun tsari tunda wannan ya haɗa duka ko menene an ɗan san kaɗan kaɗan da farko yanzu muna karanta tasawuf ɗin yadda za a gyara zuciya shi mai cewa shi mukaddami ne to ya sani fa ga yadda tsarin mukaddamai suke in baya kan wannan turban ya sake dawowa ya ya saitu shi ma tukun shi muridi kuma akwai sadiki akwai kazibi in kai muridi kazibi ne makaryacin muridi mai karya yana to wannan ga tsarin da ya kamata ka fi ga irin muridan Allah muridan annabi muridan shehu tijjani muridan shehu ibrahim ga yadda za ka yi zama to bayan an gama wannan shine tasawufin kenan sai a to aikin da kake yi kuma sai a nuna maka shi ga tsarinsa ga yadda yake ga yadda yake to tunda ya haɗa abu biyu duk an ɗan san kaɗan kaɗan wataƙila in mun gama littafin mai yiwa ne sai mu karanta sufancin zalla tukunna mu samu wani littafi da yake magana akan sufanci zalla ba maganar ɗariƙa ba kadai ba particularly sufanci zalla ba ina ce tabbas haka zamu amma ina tunanin haka to in haka ne Allah ya nufa za mu yi to sai lalle ku nemi littafi da ake cewa al-hikamul ata'iyya alhikam na ibn ata'illah sakandari sunansa kenan alhikamul ata'iyya in dai sufanci ne tsuranta to insha Allah muka karanta wannan littafin dai to ina ji ko wata duniya aka kai ka wadda duniyar sufaye ne tsalla a wurin ya zama kuma kaje da sanin alhikam al-ata'iyya to ai magana ta kare za ka yi magana sai kowa ya yi ladabi in dai ka fahimci littafin fa kenan shi kadai din a duniya ka sani misali a ce a rayuwar ka kai alhikamu da sa'iya kadai ka sani a harkar sufanci to magana ta kare ka san sufanci wannan littafi wataƙila mu sashi a gaba ba mun mamaki ba ne muna gama wannan saboda me saboda ku san me sufancin tukunna in mun gama shi alaba shi sai mu shiga littattafan ɗariƙa kuma irin su muniyatul muridi watakila irin su ya kotatul farida da dai sauran littattafa na tijjaniya wanda za mu karanta don a fahimci ɗariƙar ɗin da muke ciki ɗin akwai ma wani littafin da maulana shek sharif ya yi a hakikatu tsarikatu tijaniya ga ita shi ma wannan littafi akwai bukatuwa zuwa ga a same shi kuma a karanta shi a fahimce shi daga bisani ai kokarin aiki da shi to wannan dai shine future wato shine abin da muke mustaqbal namu da muke sa rai watakila za mu abin nan a dai na tambayawa a kasuwa alhikam waka ne waka ne yana da sharhi amma shi sharhin babba ne mujallari ne iqazul himani sunan sharhi iqazul himani amma dai a nemi alhikamu ne matni ne a nemi matni saboda ainihin mata ne za mu zo mu karanta adabul ikhwani ba'dhum ma'a ba'd maulana shek sharif radiyallahu anhu ce wannan babi zai karantar da mu ladabi na yan uwa tsakaninsu tare da junansu ‘yan uwa a darikance ko a sufance don zai ɗau abun da faɗi su yana ɗaya ya rika tsoke shi haka za ku gani zai ɗau ɗebo abun gaba ɗaya da faɗi sai ka ga yana tsoke shi yana tsoke shi yana tsoke shi yana tsoke shi yana tsoke shi har yar ya je inda ake bukata i'lam maulaya sharif ce ka sani kai mai karanta wannan littafi anna zalika kafirun ladabi tsakanin yan uwa junansu da junansu abu ne mai yawan gaske yana da fadin gaske majal ne mai fadin gaske wa talakhasu fi umurin arba'atin ra'isiyya amma za a iya zai iya dunkuluwa za a iya dunkule shi cikin waɗansu manya-manyan abubuwa lamura guda hudu kawai wanda suke su ne jagorori a dukka gaba mana za a iya dunkule abubuwan gaba ɗaya lamuran a cikin abubuwa guda hudu wanda su ne kai su ne jagora a sha'an ladabi ma'ana na tsakanin yan uwa da yan uwa din da ya dunkule abun gaba daya cikin abubuwa manya manya guda nawa guda hudu in ji maulaya sharif da cewa kabla zikri hadhihi al-umuri kafin mu ambaci waɗannan abubuwa manya manya guda hudu da na faɗa din in ji sharif radiyallahu anhu yajibu يا وجب أن نعدد الأخ المعنى بذلك عند الصوفية يا كما تقو يا وجب muyi bayani mu iyakance in an ce dan uwa me ma'anansa me ake nufi da hakan a gurin masana malamin ilimin sufanci in an ce dan uwa a yan uwan daga me ake nufi da haka a wurin masana ilimin sufanci me ake nufi da haka fa naqulu sai muka ce in ji maulana sharif radiyallahu anhu al akhu eh an ce dan uwa a inda al qaumi a wurin sufaye qaumu sufaye kenan eh al akhu inda al qaumi ma'anan dan uwa a gurin sufaye shine man sharakaka fil aqdi wal qawli wal fi'l shi ne wadda ya tarayya da kai ya haɗu da kai kuka kuka kuka ittifaqi fil aqdi a uduri uduri ma'ana abinda aka kudurce a idan ku ya zama iri daya abinda kuka kudurce a zuciyan ku ya zama iri daya wal qawli maganan kuma ta zama iri daya wal fi'li ayyukan ku ya zama suka zama iri daya dukkan mutumin da kuka gamu akan abubuwa ukun nan kuduri da da furuci da aiki to wannan shi ake cewa wani wani ahli ne ai dan uwa ne shi shi ma dan uwa ne ahli ne to shi ake nufi amma aqidar ka daban maganan ka daban aikin ka daban fata inda zaka zama ka zama dan uwa na a cikin haraka ba zai yi ba da zai yiwuwa wannan shine ake cewa dan uwa kuma ko da in mun faɗaɗa abun a addinin musulunci ma haka ne wadda aƙidar ku ta musulunci ta zama ɗaya ƙudurin ku ɗaya maganganun ku ɗaya ayyukan ku ɗaya shi ake cewa ɗan uwantaka shine kuma ubangiji ke kira zuwa gare shi innamal mu'minuna me ihwa وأصلحوا بين أخويكم musulmai ɗan uwan juna ne to ɗan uwa ɗin a addini shine wanda a idanku ƙudurinku ya zama ɗaya maganganunku suka haɗu ayyukanku suka haɗu to wannan shi ake cewa ɗan uwa a addini haka nan a sufanci wanda abubuwa ukun nan suka gamu ko gamu a kansu to shine ɗan uwanka a'ani fi asli zalika manufata anan ina nufin a tushen abin da muke magana ne na yan kwantaka shine nake magana a tushe wadda kuka haɗu akan ukun nan to shine dan uwanka wala ba ta bitafawuti fi nafsi hadhihi al-ashya'i babu laifi an samu fifiko a cikin haƙiƙanin wannan abubuwa da muka faɗa guda uku dole wani zai fi ka aiki in magana ce wani tasa za ta fi kyau akan taka in aiki ne wani naka dole zai fi zai fifice ka dole ka in kuduri ne dole wani aqida ta fita ta kyau ko za ka mutu idza waqa al-ishtiraku fi asliha in dai a tushen aka samu kuka haɗu to don wani ya fi wani ma dai babu matsala amma in dai kun haɗu kan manufarku aƙidanku ayyukanku maganganunku duka suka haɗu to wannan dan uwanka ne a addini dan uwanka ne a ɗariƙa dan uwanka ne a faiba shine nasiyatun minni ila ila ikhwani ikhwani din kenan al-ukhuwa akhu guda ɗaya ne faman dammahu suluku tariqil qaumi fa huwa akhuka to ya gama gaba daya Maula Sharif ya ce faman dammahu suluku tariqil qaumi fa huwa akhuka wanda duk wato kuka wato shiga dariƙa ta sufaye ka tara ku kai kai ka kama ɗariƙan zufaye shi ya kama ɗariƙan zufaye to wannan ɗan uwanka ne an gane bayanin kuwa ba wai fa ɗariƙan ku ɗaya ba shi yana wata ɗariƙa ta sufaye kai ma kana ɗariƙa ta sufaye dai ta gama ku ta haɗa ku shi dan ɗariƙa ne watakila nashabandiya yake yi watakila arusiya yake yi watakila hatimiya yake yi watakila shazaliya yake yi watakila mahadiya yake yi watakila kadiriya yake yi haka dai ga sunan ɗari uku da wajen goma sha duk wadda kama ɗariƙa ta sufaye ɗaya daga cikin ɗariƙun sufaye ta gama ko shi yana rike da wata kai kana rike da wata to ɗan uwanka ne wannan ya fi musulmi zalla haka wanda ba ya ɗari kowa a wurinka ya fi kusa da to ɗan uwanka ne wannan shine ma'anan faman dammahu suluku tariqil qaumi wadda rike ɗariƙar sufaye ya gama ka da shi to fa a kuka wannan ɗan uwanka ne amma wa aqrabu minhu wadda ya fi kusa da kai akan wannan da muka faɗa na farko shi ya fi kusa da kai waye shi man jama'aka wa iyahu dariqatan wahidatan afwan dariqatun wahidatun kai fa'ili ne dariqatun wahidatun din shine fa'ili shine ya hada wanda dariqa guda ta hada ka da shi kana tijjaniya yana tijjaniya dariqa daya ta hada ku to shi ya fi kusa da kai akan wancan wanda yana rike da dariƙar sufaye ne kai ma kana rike da dariƙar sufaye ne dukkan ku kowa zai ce ni dan dariƙa ne ai ni ma dan dariƙa ne to wacce kaga ni dan dariƙa kai dan dariƙa shi dan dariƙa wannan dariƙa ta hada wacce daga ciki to nan kuma sai wani da wani su fi kusa akan wani da wani an gane hawa hawa duk dawa na ga muka maulaya ya ebi abin da faɗi daga musulunci ya faru wanda aƙida ta haɗa ku aƙida ɗaya maganan ku ɗaya ayyukan ku ɗaya islam kenan zai ɗauki islam na farkon ko zai ɗauki islam man shara kaka fil aqdi wal qawli wal fi'li ani fi asli zalika wanda ya gamu da kai kuka haɗu wurin aƙida da zantuka da ayyuka gaba ɗaya iri ɗaya to wannan dan uwanka ne haka nan wanda wa man damma suluku tariqil qaumi fa wa huwa wanda riqon dariqar sufaye hada ku shi dan dariqa ne kai dan dariqa ne shi ma dan uwanka ne amma wanda yake kusa da kai daga wancan shi ne man jama'a ka wa iyahu tariqatun wahidatun wanda dariqa guda ta gama ku to wannan ya fi kusa da kai akan wancan wanda kawai gari ka sufaye kawai to shi ma dai gashi akwai wanda ya fi ka kusa da shi shi wanda ɗariƙar ku ɗayan ma eh ba tijjani ne eh shi ma wannan ba tijjani wannan ma ba tijjani to kun fi kusa akan wancan wanda kawai ɗariƙa ce ta haɗa ku to wa qarabu minhu shi ma wanda kuke ɗariƙa ɗaya ɗin ta haɗa ku ɗin wanda ya fi ka kusa da shi man jama'aka wa iyyahu az-zamanu wanda zamani ɗaya ya haɗa ku wannan dan ɗariƙar tijjaniya ne shi ma wancan dan ɗariƙar tijjaniya ne wannan ba to amma ba ku yi zamani ɗaya ba wancan labari kai kake labarin sa kake ji ɗariƙar ku ɗaya amma ba ku yi zamani ɗaya ba to in zamani ɗaya ya haɗa ka da mutum to ya fi kusaci saboda da shi kake mu'amala a shi kake gani kullum ko shehu ne ne na tijjaniyan namu wadda ka haɗa zamani ɗaya da shi to ya fi kusa da kai wal makanu haka wanda kuka hada guri ɗaya da shi bayan zamani ɗaya guri ɗaya garin kuma ɗaya to ai kaga shi kenan ai kusanci ya fi kusanci ya fi kusa da kai wa shehu haka nan wanda shehin ku ɗaya da shi wuri ɗaya kuka karɓi wirdi ko wuri ɗaya kuka yi azkaru ko shehin ku ɗaya kaddamar da ku gaba ɗayan da kai da shi to wannan ya fi kowa a ɗarikancen a tijjaniyancen a zamanancen a gari ɗayancen to wannan kuma ya fi wanda shehi ya ɗaya haɗa shi wanda shi ɗaya haɗa ku zai yi ma garin ku ba ɗaya ba ku dubi wannan ziyara da muka je na gaɗa wurin ziyara ne na ƴan uwantaka na cikin gida wa'inda gaba ɗaya rainon shehu lawal ne shi yasa ka ga wayansu kai yadda ka san ma mutanen dukukan sun fi karfi a ziyarar ma saboda ya yi abin nan ta wurare sosai shi shehu lawal yankin dukkunan shehun mutanen dukkunan tijjaniya din muridinsa ne to sai ya zama gaba ɗaya abu duk da ya zama nashi sai ya zama kayan shehu lawal ne an gane bayani shehunsu na na dukkunin muridin shehu lawal sai zama gaba ɗaya duk kawai sai suka zama muridin shehu lawal duk wanda yake ci muridin wancan ne to sai zama muridin wannan ne ka san matsalan kuma abu yadda yake shi wancan yana da mukaddamin da ya kaddamar su sun shigar da wasu tijjaniya to da mukaddamin da ya kaddamar da wani ya shigar tijjaniya ga fatta duk umma ke zai duwa duwa go ta ga dawa kawai dugo kan warkin bota tushen ya zama ɗaya to haka abun yake in shayi da ya hada ku kamar yadda ka san wanda jini ya hada ku ne a ɗarika haka yake shi yasa wani ba zai yi garaje ya yadda ba wai laifi bane amma ba da yana zuwa yana wazifa wani wurin da ba nan ne tushen sa ba saboda zai fi samun madadi eh za ka fi samun madadi sai dai in aura ya same ka ko wani abu makamancin wannan amma wanda ya san me yake komin nisan wuri wallahi za ka takawa zai je can wannan wuri sai dai wani sanadi na ƙaura gaba ɗaya a garin ko wani abu makamancin wannan ya faru amma za ka ga ana ƙoƙarin kiyaye wannan saboda me saboda kusancin daban-daban ne so wannan kenan fa hadal aku wannan dan uwa wanda ya ya fi kowanne kusanci da kai wanda kila zamani ɗaya haɗa ku ko wuri gurin zama ɗaya haɗa ku ko kuma shaihi ɗaya haɗa ku don wanda suka san abin da suke yi kan fa idan wane ɗin nan shehin abokin wane ne kuma wane shehin wane ne to babba ake kiransa muka haka muka tashi muka ga shehu na iyayen musu babba abokin shehinka to babbanka ne babbanka a dariƙa fa ba babbanka a jini ba babban a dariƙa haka zaka ji suna ce babba babu dangi ko rai yankan farke tsakanin jauroji da garin alkali amma sai gashi modibo yana garin alkali modibo haruna kenan amma iyayenmu sun ƴaƴansu su iyayen kakannin mu kai ƴaƴansu su baban mu kenan suna cewa Modibo Haruna babba har ya bar duniya babba Haruna suke ce masa yana garin alkali kafin ya kauro ma'ana kenan cikin gari amma su kuma suna nan jauroji amma babba suke ce mai babba saboda sun ga shi abokin muri gari ne muri baruna shehi ne mustaqilli mai zaman kansa radiyallahu anhu wadi bugari ma shehi ne mai zaman kansa mustaqilli kowa yana da shehinsa inda ya sha to amma shi modi bugari ya yi wani abu na ya karanta na'au bayan dawowa modi haruna a wannan gari a gabansa ya samu karuwa da karatun abin da shafi nahu a hannun shi shehu molibu haruna radiyallahu anhu ka san su bayan Allah daga kaga zaka samu karuwa a wurin mutum dai tare da Allah ya baka duk abin da Allah ya baka amma haka suke da kankan da kai ka samu kai tare da lokaci yana duk littafin da ka sani yana koyar da shi dukokin nan gaba ɗaya daga ƙasa har sama babu wadda mutubu gari baya koyarwa amma da yake su bayan Allah in ka san mutumin nan yana da abin da kai Allah bai baka ba to ba za ka girman kai ka ce a kana tsoro kar kana ce kai yanzu wani nan duk yadda ake zuwa gari da gari ziyaran da wane ne kuma yana zuwa yana karatu riwa ne a su ba wannan da damuwar su ba Allah ne a gaban su kuma na'un nan tabbas ya samu ya duba shi a gaban shi shehu mudibbo haruna radiyallahu anhu wa ardahu so sai ya zama suna ce masa babba haka muka tashi muka babba haruna har Allah ya sa ya bar duniya babba suke kiransa to haka abin yake um fa hadha al-akhu wannan dan uwa na karshe labudda an tuhibbahu mahabbatan khalifatan lillahi ba makawa lallai ka so shi soyayya tsarkakekkiya don Allah wadda garin ku ɗaya a ɗan uwantaka ɗin zamanin ku kuka yi zamani ɗaya sannan shehin ku ya zama ɗaya ko ka so shi soyayya tsarkakekkiya khalisa don Allah soyayya don Allah dama abin da ake nema a rayuwa soyayya don Allah soyayya don Allah shi ke wajabta soyayyar Allah Allah ya so bawa in Allah ya so bawa kuma magana ka kare kai ka kasa ta yanke faka Allah ya ce wajabat muhabbati alal mutazawirin fiya wal mutabazilin fiya wal mutahabbina fiya soyayya ta ta wajaba akan waɗanda suke ziyartar juna saboda ni suke ciyar da junansu da junansu da dukiyoyin da Allah ya ba su saboda ni suke soyayyar junan su saboda ni soyayyar juna saboda Allah nan kuma shi yake jawo mutum ya inutu karkashin inuwa tsarar shi ranar lahira ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa da ita kadai saboda haka ai kokari ai so saboda Allah wa man ahabba shakhsan wanda duk ya so mutum li'annahu sharikan sharikahu fi dinillahi saboda kawai abokin tarayyarsa ne a cikin addinin Allah sun gamu a addinin Allah sai ya so shi saboda haka wa ibadati sun yi tarayya cikin bautan Allah to fa huwa muhibbun fillahi wannan shi ma fa mai soyayya ne saboda Allah haka kawai don mutum addinin ku daya ya hada ku kuna bauta wa Allah daya sai ka so shi saboda wannan wurin yin addinin Allah da bautan Allah kuka haru sai ka so shi saboda wannan to fa huwa muhibbun fillahi wannan shi ma mai soyayya ne cikin Allah ma'ana soyayyar Allah za ta wajaba kansa shi ma irin wannan mutum wa kadhalika man ahabba shaykhahu haka nan wanda ya so shehinsa ko dai shekhu talqinin wanda ya lakana masa wirdin tijaniya ko ma wani irin wirdi dai kawai a takaice na sufanci kila alakan su tarkini ne kawai ya lakana masa ne ko kuma alakan su sheku tarbiyatin shi ya tarbiyantar da shi ko tarbiya ta fiskantar da shi Allah ko tarbiya ta yi agaru a hannunsa ko kuma da shehu tarakki wanda yake samun tarakki a wurinsa ila shi ya kaddamar da shi ko kuma dai yana ba shi tarakki ya yi azkaru ba a hannunsa ba amma sai Allah ya haɗa shi da shi ko saboda mutuwar shehinsa wanda ya tarbiyyantar da shi sai ya samu wannan shehin ya gana Allah ne ya je kama shi ya rika sama wato promoting nasa a halara ko kuma dai shehi na ilimi duk dai nau'in shehi in kaso shehin ka li'annahu yu'arifu billahi saboda yana sanar da shi Allah wa bi ibadati ko kuma yana sanar da shi bautan Allah ibadar Allah fa huwa muhibbun billahi wannan ma mai soyayya ne cikin Allah saboda Allah ma'ana na irga ma wa'inda suke so saboda Allah wa'inda kuma za su samu abinda wanda suka yi so saboda Allah za su samu inna su wajabcin son Allah a gare su kenan Allah zai so su zai wajabta kansa son su wa man ahabba shakhsan duk kuma wani wanda ya so mutum li'annahu yatakaffalu lahu bi halli mashakili duniyahu ku kula da wannan shi ma wani abu ne na musamman yace maulana sharif yace wa man ahabba shakhsan wanda duk ya so wani mutum kowaye mutum li'annahu bai so shi don komai ba sai don kawai shi wannan mutumin ya takaffalu yana ɗaukan nauyi bi halli mashakili duniyahu don kwance mas'alolinsa na duniya warware masa wasu matsalolinsa na duniya yake ɗaukan masa nauyi daga ya takaffalu din nan daga kulawa kulawa ɗaukan nauyin mutum kulawa da shi ga can a cikin suratul ali imran ko fatakabbalaha rabbaha bi fatakabbalaha sabwa bi kabulin hasani wa ambata ana batan hasanan wa kafalaha zakariya ko a wata qira'a ta asim wa kafalaha zakariya ko to daga nan ne ya takaffaru lahu bi halli mashakil dunyahu yana kulawa da shi yana daukar nauyinsa a wurin warware mai matsalolinsa na abin da ya shafi duniya kawai ba wai lahira ba ba ya sanar da shi Allah ba kamar yadda shehunai suke yi kawai da wurare mana matsaloli na duniya kawai kana cikin dan matsaloli ya ganka ya ya dan busa ka eh ya dan wurare ma matsalolin ka dai na duniya nan ma min aklin wa shurbin wa kiswatin matsalolin duniyan na ci ne ko na sha ko sutura wa maskanin da wurin zama mutumin da ya dauke ma ya dauke ma sha ya ɗauke ma sutura ya ma wurin zama sai ka so shi wai shahiru da hu bizalika muwazaratu ibadatillahi ɗauke masa wannan nauyin sai ya sawwaƙe masa da ɗauke mai din sai ya sawwaƙe masa samun ya bauta wa Allah wa tawajjuhu ilayhi ya za mu fiskantar Allah saboda wani ya ɗauke mai abubuwan da suka shafi duniya ci sha sutura wurin zama duk ya ɗauke mai to sai abun ya sauwaƙe masa kawai sai ya ga kawai ya gan shi ɗundum wurin ne kawai ya tsada shi abun ya zama saduwa da Allah a wurin sai ya zama da sauƙi saboda ba da wani ma'una na ɗaukar nauyin kansa da cinsa da shansa da suturansa da wurin zamansa duk wani ya ɗauke mai kawai sai ya fuskanci Allah kawai abunsa saboda ɗaukar nauyi da wani ya masa na sauran abubuwan nan sai abun ya taimaka masa wurin me wa yusahhilu lahu bizalika muwasalatu ibadatillah sai abun ya sawwaƙe masa samun saduwa da tsananin bauta wa Allah wa tawajjuhu ilayhi sannan kuma abun ya sashe fuskanci Allah saboda an ɗauke mai kan halan ka zama madda ai ka more ka zama madda ka zama madda ku shi madda kullum akan baki yake ba zaman kansa yake ba akan wani baki ake daura shi madda madda do balel ko do ma ne ne dai amma dai shi madda saman wani yake baya da zaman kansa shi kuma in kaga dama ka shafe shi ma za a yi karatu wanda ya san shi ya san shi an gane bayani to sai ya zama maka haka to in ka so shi fa huwa muhibbun billahi in ka so wannan mutumin da ya ma wannan to kai ma mai so ne saboda Allah kai wanda ya kashe ma wuta dai ta harkar duniya din da ya kaso shi in ka so shi ka yi soyayya saboda Allah kuma wajabat muhabbatun lahi alaika an lura da wannan ko akwai wanda suke yin wannan fa sosai kaga mutum shi ya daukewa wani komi da kominsa na duniya ran da ya mutu sai kaga wani kawai shi kam ya fadi ya suma kawai a'a shi ya ɗauke mai komi da komi motsi da kawaikinsa shi yake mai ran da ya mutu sai ka ga ya faɗi ya suma saboda yana tunani daga gobe fa aiki ya samu ila samun hakan sai ya shagala ya sake baki ya miƙe kafa ya naɗe hannu saboda yana da wani ranar kaɗa mu wani kawai ya tafi zai saro kaya sai yan fashi suka tare shi suka kwace dukkan kuɗin da ya mallaka din ila ya gama tattara kuɗin sa zai sai aka kwace su aka harbe shi ya mutu to wani kawai sai ya faɗi ya suma kawai irin wannan ne sai an kai shi asibiti sai an kwana da kwanaki ana jinyansa in ya farfado to sai ya shiga hali kuma amma da ina wani nan tunda har yake son ka dauke ba ci ya dauke ba sha ya dauke ba kaza wata rana ka dan lallaba da ce ni kam da zan samu ko za a dan taimaka min da jari ka dan kama wani wata yar sana'a to kaga sai ya taimake ka koya mutu in kuma kai garaje ka hankali baki har ka zo kai ta jera mata da ƴaƴa shi ne dauke da nauyin ka kai ka zama dama kai kan madda ne a kansa ƴaƴanka ba suka zama maddodi a kansa turan da bishiyar nan ta fa'ita to za a yi zuban kurna kun san zuban kurna ko to shi za a yi in ba sa'a kai ba Allah ka kiyashe mu kowa ya tsaya na kansa ya nema komin kaskantan dai sana'ar ya zama dai kana da ita kana da wani abu wadda ake ganin dai in Allah da kana ka samu tushen jarin da zai tallafa maka ba za ka je kana tsammani a wurin wani ba wanda ya dauke ma wannan ba za ka ce a bari ba ni kan ka ganni duba a'a kana nema ya dauke ma kuma mara mara masha Allah tabarakallah amma dai ka nemi na kanka in ba haka ba in ma shi bai ma gori ba ƴaƴansa za su ma shi ne matsala in shi na Allah ne ba ya kallon abin da yake maka to fa akwai wasu a gefe yan shaniyoyi ko ba ƴaƴansa ba ma wanda su suna gaba ba su samu yadda ka samu ba to suna nan suna ta zagin ka mugu ya tare mana ya hana mu duk abin da za a yi mana ma shi ake yi wa kaza kaza kaza kullum suna jin haushin kai sun ganka suna Allah Allah a ce ka faɗi ka mutu suka sai su zuba ruwa ƙasa su sha وكذلك الفاعل المحسن اذا قصد بإحسان وجه الله هكذا كما ما ايكت إحسان wanda yake kyautatawa idan ya nufi kyautatawan nasa da dan zatin Allah to shi ma wannan kuma ya zama wafa Allah zalikal insana illa li itiqadi anna zalika shakhsa min min ahbabillah kuma ya zama wafa Allah zalikal insana bai aikata wannan isani da yake yin ba illa li itiqadihi sai don kudurinsa da yake da shi a zuciyarsa anna zalika shakhsa cewa wannan mutumin da yake kyautatawa din ni a babillahi yana cikin masoya Allah ne shi yasa yake masa kyautatawan nan ya dauki abu ya bashi na isani to wannan shi ma fa innahu muhibbun billahi ta'ala wannan shi ma mai soyayya ne cikin zatin Allah madaukakin sarki shi ma dai ya shiga ciki to ba wannan ba ba mai dan izani ko mai wakincin da muka kirga ba a'a بل لو أحب الإنسان زوجه هذه كان قد كلا da mutum zai so matarsa a tattun da dama yana shinta to wannan soyayyen da rike matar haka da mutum zai so matansa li'annaha saboda ita ta sumuhu ta hasunu hasuna ya hasunu ko ko ya ne hasuna ya hasunu ko to kaga karatun ku na sarfu ya fara aiki ana ba ta sinhu ko wani abu maka ko ta hasanahu a'a li'annaha tahsunhu domin ita tana katangance shi daga barin aikata alfasha tunda yana da mata yana da hankali aiki kenan ya huta ba zai aikata alfasha ba tana katan tana mai katangan karfe daga hisnu hisnan mumanna'a hasinan mumanna'a na san ne da muka karanta ko tsarewa tana tsare shi ga barin aikata alfasha wa tusaiduhu ala tafarruhi li ibadatillahi tana kuma taimaka masa wurin kadaituwa da ibadan Allah kadai yana barin komai ya bauta Allah shi kadai ma'ana mutum yana da mata tana taimakawa wurin yin tsayawa da ibadan Allah sosai ai babu mata to kullum kana nan kana ta tunanin ila mata da sauran kana da mata shi kenan ta zama katanga mai mai shafin a sama ma wanda za ka tsare ta gaba da kallon wasu mata da- sai ka fuskanci ibadan Allah subhanahu wataala ka zama tana taimaka masa wurin bauta Allah shi kadai bi idaratil manzili ta hanyar kulawa da aikace aikacen gidansa amma in bai da mata shi zai zo ya yi shi zai yi shara bayan da iya shi zai tattare abubuwa shi zai gyara gado shi zai komi in bai da mata haka zai dawwama cikin tostin kullum kana nan kana ta aiki a cikin gida amma kana da mata ba ruwanka ka fita ka tafi abunka ba za ka fita ta baya baya kofar ka ba na ɗaki ma belle na kofar gida fita za ka yi kawai dama akwai security a gidan akwai mata a ciki fita za ka yi ba sai ka kulle ba amma baba ko ka yi gini kai kadai misali ka yi gini kana ji kana da kudi ka yi gini amma ba mata in ka zo dole ka kirɗe gidan ka kulle amma inda mata ba ka kulle ka fitar ka sa- jefa ɗan makulli a a aljihun gaba haka ɗaki haka za ka fita ta gaba gaba ba ta baya baya ba ko ba da biyo ka with confidence za ka fita abin ka ka tafi kasuwa ba ka tsoron komai saboda kana da security ma ba mata ba magana kuma kar kuma wani ya ji ina irin wayannan maganganun da irin makamantansu a wuraren majalisi bai tsaya ya shirya ba ya ce shi ma ai ni ma wannan bayanan da ake ba zai yarda ba sai an yi da ni ka je ka ballo a kanka yakara ka je ka ka auro ta baka shirya ba mu ga da kana dan sana'a mai dan karfi mu ga ka koma tura amalanke ba na aibata sannan tura a maranke ba ne a'a ma'ana dole ka sai ka nemi abin da za ka yi da ka kana zaune lafiya ko ba ka yi tura a maranke ba dole dai insha Allah dai a dan rotti da ake yi a gida din nan za ka zo za ka zo ka samu kayanka akan akan rumfa an ajiye maka a dan a cikin dan kwaftanka eh da ni torka do ta ni jordan ki dan daga ran wani miri jordi do danki kawai yake ya kaje ka jawo dan kwanon ka irin mai round din nan ba wai sai an yi ma da miya ba ba kai za ba kai complain ba haka za ka loka dauka kai kai kai kikka in ka ga mutum an marga ta har da wani wani wai wannan me suna abun dan kula yana wannan a wannan duk ya dunka kawai in ka gana mutum ga ta irin wannan kun sai kawai da gaske kake ka je ka ka buga kirji ka nemi sana'a ka yi aure ka ga irin yadda za a duba ma abinci kwano za ka ga akwai akwai kwano wanda ya kai ya kai dubu goma sha a kama abinci a ciki a yanzu in ba in ba yi wannan ba a wani abu mai kama da roba roba ko haka za a zo bayan da ka iya sai ka ci da haƙuri ni kenan to bi idaratul manzili kenan ta hanyar manajin na wuri gidanka tana manajin ɗinsa tana controlling nashi wa na zalika da makamancin wannan in kana da mata haka zai kar wani ya je ce shi ma zai je yi ya abin nan kamar yadda na baku labari jiya wani sunku a zaman da muka yi bayan mun sauko daga juma'a muka dan yi hira haka da ku can shagon mata ko wani zai zuga ka ce ai kai ka cancanci mata biyu ya zuga ka ka yadda ka hau ya kora ka kabar gari ka shiga uku eh mana in ka karo ta baka ba- baka auna me kake samu ba me karfin sana'an ka me kake shigarwa mace ɗayan ma ya ka kare da ita wataƙila dama abin nan ne eh, an an ɗaura ka kan- kamar yadda irin mai koyon keke ne a ɗaura ka kan keke sai a riƙe kayi ana tura ka haka aka haka aka yi aure ba wai an buga mashin ɗin ka hau sai aka tura aka sake ka ba a ana riƙe da ana ana ko iri wannan to in iri wannan ne aka kai garaje ka je ka ƙaro to za ka ƙara wuta kuma za ka barka wa inna hadha al-hubb ka sani wannan irin soyayya huwa hubbu lillahi ta'ala huwa hubbu lillahi ta'ala shi ma soyayya ne ta Allah madaukakin sarki son matar ka kawai saboda kawai ta ka tangance ka ta hana ka alfasha ta saboda aurenta da kai ta tsare ka kana fuskantar ibadan Allah saboda wannan tana ma wannan kaso ta to wannan ma soyayya ne cikin Allah wa kazalika haka nan la uhabba insanun aliman min al ulama'i haka nan da mutum zai so malami ba maganar shehunai na tarikance ba ko wani abu makamanci wannan da mutum zai so wani malami cikin malamai na ilimi aw shaykhan min al mashayikh ko yaso shayyi daga cikin shehunai na tasawuf kenan su ma in ka so su to wannan soyayya ce ta Allah ka so su min al ilmi alladhi yastafiduhu minhu saboda wani ilimi da kake samun fa'ida daga gare su wa'annan ko malamai ko shehunai sai ka so shi saboda irin ilimin da kake fa'idantuwa da shi daga gare shi shi malamin ko shehi to wannan soyayyan ta Allah ce ita ma wa min ajli rizqi alladhi yasulu lahu bi sababi ko kuma saboda tausasawa da yake tabbata ga wannan mai son shehin ko malamin bi sababi saboda wannan shehin din kake samun wasu sauki a rayuwa yake daura ka akan lamura da za su tausasa sauƙaƙa maka abubuwanka sai ka so shi saboda wannan kullu yana daura ka kan irin wannan abubuwa wato min ajli rizqi alladhi yasulu lahu saboda sauki da ya tabbata a gare shi shi mai so din mai soyayya bi sababi saboda wannan sababin wannan malami ko shehi abubuwa da yake daura shi akai yake samun sauki a rayuwa so sai ya so shi saboda wannan to shi ma dai fa inna soyayya ce saboda Allah fa inna hubbahu lil ilmi idza kana li talabi al akhirati haka nan soyayyar mutum ga ilimi idza kana li talabil akhirati in ya zama saboda neman lahira ne amma inda Allah ta'ala ko kuma saboda neman abin da ke gurin Allah tabaraka ta'ala kana muhibban lillahi to wannan ma soyayya ce saboda Allah wa ana ta kirga ma dai soyayya dan Allah ne fa idza ahabbata ayi muslimi idan ka so kowane irin musulmi ma duk wani musulmi in ka so shi لأنه شاركك في المذهب الذي تعتقد أنه يرضي الله تعالى كسوشي كوي سبودا لأنه سبودا شي شاركك يا تاريا دكي في في المذهب أتموت مذهب الذي تعتقد وأنك كي أدل أنه يرضي الله تبارك وتعالى تعالى wannan mazhaban din tana yardar da Allah wannan matafiya da kuka haɗu a kai da kai da shi din tana yardar da Allah wannan matafiyan ولم تحب ولم تحبه لشخصه baka so shi saboda jikinsa ba shakhsiyarsa ba wala li surati ko surarsa ko don mai kyau ne shi mutum ne wani kyakkyawan mutum ne ya kama lallaba saboda kyansa ka haɗa abokantaka da shi wala li nafin ajilin tastadiruhu minhu ba kuma saboda wani amfani na duniya ajilin kenan na duniya an gani ajilin wani amfani na duniya tastadiruhu minhu wanda kake samun sa daga gare shi baka so shi don wannan ba kawai ka so shi ne saboda matafiyar ku ɗaya ce kuma kana ganin wannan matafiya tana yardar da Allah sai ka so shi saboda wannan kowane musulmi ne ma to wannan ka so shi ne bal lillahi faqat dan Allah kadai bal bari ma dai lillahi faqat ka so shi ne saboda Allah kadai to fa inna hadha huwa al-akhul murad wannan shi dan uwa wanda ake nufi ka nema shine in kana neman dan uwa ka nemi wannan irin dan uwa ne wa tatafawa wa tatafawatu maratibahu bi hadd ash-shaykh mu'in kuma tsakanin sa da wannan za a iya samun matsayi fifiko na matsayi bi hadd ash-shaykh mu'in saboda shehi mai taimakawa a wurin tafiya in wannan shehinsa ya fi wannan sayiri to dole wannan din ya fi wancan tsoron Allah da son annabi da girmama mutane da kankan da kai kowa irin shehin da ya samu yake caja shi yake bar caji to gurgudun shehin da ka samu gurgudun yadda za ka fi sauran muridai an gane bayani wa zaman haka nan zamani ma yana taminin haka muridin ya zo a zamani wanda yake zamani wadda yake gurɓatacce to zamanin sai a kafin nashi ya muridan wannan zamanin su kasa muridan zamanin da ya wuce wanda shi ba gurɓatacce ba misali wal makan da wuri wuri ma yana da talibi sai ka je ka ga muridan wuri kaza soyayyar annabi su ya baka tsoro in ka gan su irin yadda suke hidima wa janibin ma'aiki da sauransu to wurin ne ya bambanta in ka samu kanka a wurin da ake hidimta wa annabi ake son sa ake girmama manya ake yin kaza to kan sai kaga kai ma haka ko ilimi wannan wallahi wuri wuri ne za ga akwai wurin da in ka je za ka ga ana girmama ilimi sai ka rike baki in ka je wani wuri kuma sai ka ga ilimin bai dame su ba ka girmama shi ba ka girmama su shi to wuri shi kansa yana da tamirin matsayi na mabiya ko matsayi na mutanen gurin in kun tashi kawai kuka samu wurin da Allah ya sa ku wuri ne mai girmama ilimi mai girmama masu ilimi mai girmama ma'aiki mai girmama sha'anin Allah sha'airun layi mai girmama duk wani abu na addini to sai daga dukkan mutanen wurin ma influence na wurin sai ya influence nasu sai kaga su ma sun tashi haka in kuma Allah ya bai taimake ka ba aka aike ka ka fada a wurin da ake raina sha'anin addini ba a darajar tashi ba a kaza to ran da kai tafiya ka je wani wuri sai ka zama ba gida je kawai ka hangale ba kana kallo sosai ko maulidi wannan wallahi idan ka je wani wuri ka ga yadda ake girmama sha'anin maulidin manzon Allah in ka je wani wuri sai ka ce waɗannan kan ma abun tausayi ne kawai su kan kaga mutum yana kashe kuɗi yadda ka san ba neman su yake yin wala kamar tara daro ya kawo aka yi ruwan sama suka zubo kai kuma an zo kana ta lissafi ka anya zan kashe kaza kuwa shi ba duk tara su yake yi ma yana shiri lokacin ya zo kawai ya tabarna ta su akan manzon Allah kai kuwa ina kana ta lissafi kana ta duba ba karji kun kana duba shi kan kada fa wannan abin ya zai wuce ba mutum ya zo wa ko ba ba ka kabe kabe a gari kaza kaza kaza ayya ana maganar annabi kana ta leƙa jibinka kana cewa a halki a wani a halki a wani saboda haka wuri da zaman da shaidi suna bambanta daraja na mafiya muridai wal mushakala da ma duk abinda kuka yi tarayya aka yi wanda zai iya wato fifita junan ku a juna wa hadha al-aqu yajibu lahu alayka huququn wannan dan uwa da muke magana kai akwai wasu haƙoƙi da yake da shi gare ka da suka wajaba a kanka shine hadha al-aqu yajibu lahu alayka huququn akwai haƙoƙi da suka wajaba gare shi za ka cika masa su shi kuma yana bin ka bashi su kenan la ya juzu tafriqu fiha bai bai halatta kai sakaci a wurin cika masa wayannan haƙoƙin da yake bin ka su ba to za mu dakata a nan lura da lokaci sai mu tashi a wal ikhwanu ala salatati al-fasari su ɗan uwa din sun rabu gida uku to a kai za mu tashi mu zo mu yi bayani ya rabuwan nasu yake in Allah ya kai zama na gaba kenan insha Allah tabaraka wa ta'ala wal ikhwan ala thalathati aqsam shine za mu tashi so alhamdulillah in gode Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi tabaraka wa ta'ala jaddaka jalla sana'uka la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين